من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا دران دران بفني هنا شدما لا حول ولا قوة تقص ما قوى دعا الله المستعان الله تعالى يتمك هنا من رانا الأربعاء دلينا تقص ga watan Ramadan hijira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1442 muna roƙon ubangiji ta ala ya sanya mana albarka a cikin ayyukan da muka gabatar na baya ya kuma ƙara ba mu ikon gabatar da ayyukan alheri a cikin sauran kwanukan da suka rage Allah ya samu daga cikin bayan da yake yantawa a cikin wannan wata ya gafarta mana zunubanmu ya karbi ibadunmu ya datar da mu da dukkan alherin da ake samu a cikin shi muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya kuma da ya kaddara mana samun ci gaba da karatunmu da muka saba a irin wannan lokaci wanda wannan ba karamar fala ba ce daga Allah ya ba mu damar halarta mu zo mu zauna a irin wannan guri mai tarin albarka gurin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu albashirkin da an zo an taru a gurin ana karanta littafin Allah ana bayani wa juna to sai an samu wasu bonus guda hudu abu na farko illa nazala alaihi sakina sai Allah ya saukarwa da duk wanda ke gurin da nutsuwa wa gashatum rahma sai Allah ya sanya rahamarsa ta lullube waɗanda suke zaune a gurin wa fatimul malaika sai mala'ikun rahama sun zo sun kewaye gurin kuma sai Allah ya ambaci kowa da kowa a cikin fadarsa Allah ta'ala ya ambace mu da alkhairi Allah ya datar da mu jiya dai insha Allah mun tsaya a cikin dai wannan sura mai albarka har yanzu suratul baqara mun zo aya ta nawa ne to Allah mai ta da bakwai ya tira takwas mun zo aya ta 128 yau za mu tashi ta 129 ko haka ne to Allah ya datar da mu bismillah ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم to yan waye da mu manta ba muna cikin addu'o'i na annabin Allah annabi Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salatu wassalam wanda yayi roko ga Allah madaukakin sarki tun a lokacin da yake cikin aikin Allah ya karba masa ya kuma yi roko ga ainihin zuriyarsa yayi roko ga mutanen da suke mazauna wannan guri na harami duk kuma Allah ya karba yanzu wannan addu'a ita addu'a ta cikon addu'o'insa da ya yi a wannan lokaci bayan gudanar da aikin da Allah ya masa umarni na daga ɗakin Allah shi ne ka'aba annabi ibrahim alaihissalam ga shi nan yana addu'a da shi da ɗansa ismail yana cewa amin ya ce ya rabbana rabbana wa ba asfihim rasulan mazauna wannan gurin Allah yana roƙonka ka aiko musu manzo manzo na musamman musamman mafi kololuwar daraja wani shugaba ne a cikin manzanni ka tayar da manzo daga cikin kabilar da ke zaune a nan gurin mazauna wannan gurin manzon da zaka aiko ƙarshen zamani wanda shine cikamakon annabawa khatiban nabiyyin farin jakada to ka aiko shi daga cikin al'ummar da suke zaune a wannan gurin Allah madaukakin sarki ya amsawa annabi Ibrahim alayhi salam wannan addu'a shine aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga kabilar Larabawa wanda asalinta yana kaiwa zuwa ga annabi Isma'ila alaihi salam wanda kuma bakureshe ne 100 bisa 100 cikakken bakureshe mazaunin wannan guri wanda annabi Ibrahim alaihi salam ya addu'a da haka yi ci gaba da wannan addu'a Allah ka aiko daga cikin su manzo wanda ya tulu alaihim ayatuka zai karanta a gare su ayoyinka na alkur'ani mai girma wa yu'allimuhumul kitaba kuma zai sanar da su littafi ko zai sanar da su rubutu wal hikimata kuma zai sanar da su hukunce hukunce da shari'a ma'ana zai karanta da su sunna kenan wa zakihim kuma ya tsarkake su daga duk wata najasa da shirka zuwa ga hasken tauhidi da imani innaka antal azizul hakim ya Allah dan kai ne wanda kake mabuwayi ba abin da ya gagare ka Allah shine buwaye gagara ba dau wanda duk abin da ya ga dama zai zartar da shi ne sannan kuma wanda yake da hikima a cikin sha'anin shi wanda yake dora abu inda ya dace da ka sauya da sunan gyarawa kuma ka bata shi da haka Allah ta'ala shine al-aziz kuma al-hakim mabuwayi mai hikima wanda ba wanda zai tattara wannan siffofin sai Allah kadai shi kadai yake da wannan siffofi na kamala da haka Allah madaukakin sarki ya karba masa wannan addu'a tare da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan guri da haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya samu daga cikin cikakkun mabiyansa sai Allah madaukakin sarki ya ce wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafaynahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وبنجي تعالى يا سبكر da wannan ayar raddi ne alal kuffar akan kafirai cikin abubuwan da suka kirkiro na shirka da Allah wanda ya saba wa milla ta annabi Ibrahim Khalilur Rahman wanda shi addininsa addini ne tsaye bai karkata zuwa ga shirka ba wanda yake tauhidi ne tsantsa a cikin shi domin su sun kasance suna shirka ga Allah sannan suna da'awar cewa su mabiya ne ga annabi Ibrahim hatta waɗanda suke mazauna maka duk yadda suke shirka ga Allah a wannan lokacin suna alfahari da haka suna ganin asalin ɗakin waye ya gina shi babansu ne annabi Ibrahim a.s. sannan yahudawa su ma suna ganin su ne cikakkun mabiya annabi ibrahim kalilur rahman kamar da kowane daga cikin su yake alfahari da tsatsan yaqubu ne yaqubu ga dan wane ne dan ishaqa ne ishaqa dan ibrahim saboda suna ganin su ne tushen mabiya ga annabi ibrahim kalilur rahman alayhi salatu wassalam to shi da Allah madaukakin sarki yake cewa wa man yargabu an millati ibrahima ba wanda zai zamanto yana kyama daga tafarkin annabi ibrahim tafarkin tauhidi illa man safiha nafsahu sai wanda ya wautar da kanshi waɗansu malamai suka ce ba wanda zai saba daga tafarkin annabi ibrahim kuma yana kwaɗayin cewa shi nashi ne sai wanda ya wautar da kansa domin shi annabi ibrahim alayhi salam ubangiji ta'ala ce walaqad istafaynahu fid dunya hakika mun zabe shi a nan duniya kaga wanda ya taba ko Allah da kanshi ya ce ya zaɓe ka wannan sai sa annabi ibrahim a.s. da annabi muhammad a.s. Allah ta'ala ce mun zaɓe shi a nan duniya ya daga cikin manyan mutane ya daga cikin ul azaminar rusul yana daga cikin wa'inda Allah maɗaukakin sarki ya bai baiwar da daga cikin annabawa ba su same ta ba domin hata annabi musallallahu alaihi wasallam sai da aka ce ya bi tafarkinsa fattabi millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin ta bangaren tauhidi ka bibi tafarkin annabi ibrahim domin shine tsayayyen tafarkin da bai karkata zuwa ga shirka ba to haka Allah ce wala qad istafaynahu fid dunya hakika mun zabe shi a wannan rayuwa da ta duniya wa innahu sannan kuma shi annabi ibrahim alayhi salam fil akhirati a ranar alkiyama ubangiji ta'ala ce wallahi yana daga cikin salihan bayi Allah madaukakin sarki ya kara masa abinci sai Allah ta'ala yace إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ubangiji ta'ala ya zabi annabi ibrahim alayhi salam ne saboda me ya kauye shi ba taba samun mutum mai me ya kauya zuwa ga Allah kai tsaye ba irin annabi ibrahim wanda kuma ya samu kanshi cikin irin wani lokaci mai sarkakiya hisa kake ganin duk yadda aka azabtar da mutane ba wanda aka tabawa azaba irin azabar da aka shirya a masa shi annabi ibrahim alayhi salam wanda mun ga kissar ta baya lokacin da aka taru akan ittifaki ne kawai a kodin shi a taimaki gumaka an dauke shi kuma an jefa shi a cikin wutar in kai da saka ta shi kenan kaga ba yawo ko amma shi kawai sai ce mi hasbunallahu wa ni'mal wakil ita kadai ya faɗi kuma sai Allah ya ce ya naru قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ubangiji ta ala ya ce ya ke إبراهيم wuta ke zama mai sanyi sanyi ma ba mai sa mura ba kaga wannan sanyi ai yana sa mura ko mun sa da mu ji sanyi amma da yawa za su tashi da mura idan kin a kunna kilmatizar kana so ka ji sanyin amma ba mamaki in ki shake shi sa ka mura kayi azumi kana so ka sha sanyi sai ka sa galas la'alla in ki sha galas kina ta cutar da kai a jikin gangan jikinka amma shi sai aka ce ita wutar ta zama to mai sanyi sanyi ma wani iri sanyi ma wanda yake mai aminci ga annabin Allah Ibrahim Khalilur Rahman wallahi idan Allah ya kare ka ka karu idan Allah ya tsare ka ka tsaro idan Allah ya taimake ka babu shakka ka ci nasara to da haka Allah madaukakin sarki ya zaba annabi Ibrahim saboda tsantsar tauhidin sa idh qala lahu rabbuhu ka tuna yayin da ubangijinsa ya ce masa ya Ibrahim aslim ka musulunta qala aslamtu sai ce na mai kauya mai kauya yace na mai kashi da rabbil alamin ga mahalicin talakai shi yasa da kadi bikisal annabawa da yawa waɗansu a lokacin da za a jarrabe su da ba su sako kila sai da aka kai aka kawo ko sai da suke wani abu na razana amma shi annabi ibrahim ana cewa musulunta yace na musulunta mai kauyanka sai yace na mai kauyana hatta annabi musallallahu alaihi wasallam Allah ya tura mishi mala'ika jibril ya kama shi a cikin kogon hira ya matsa shi har sai da ya sha wahala ya ce mashi ikra sai ya ce mi ma na bi qari ni ban iya karatu ba kai karatu ce ni ban iya ba amma shi annabi ibrahim alayhi salam ana ce mashi ka musulunta ka meka wuya kai tsaye sai ce aslamtu Allah na meka wuya ga mahalicin talakai gaba daya sai Allah madaukakin sarki ya mashi tukuici ya zaɓe shi a nan duniya sannan a ranar lahira yana daga cikin mutane waɗanda suke salihan bayi mu ma Allah ka sa mu yi koyi da su ka ba mu wannan wato daraja da falala ta koyi da su sai Allah madaukakin sarki ya ce ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي مم.
قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا مم.
إلها واحدا ونحن له مسلمون kalmar islam ita ce kalmar tauhid ita ce kalmar sawa wanda Allah madaukakin sarki ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa yahudawa قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم yaya kalmar take بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله Mhm.
ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون wannan الله kalma ta annabi ibrahim kalma ce da Allah ya sanya ta baqiyatun al ila yawmil qiyama Allah ka samu daga cikin masu riko da ita to shine Allah ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa ahli kitabi ta'alau ila kalimatin ku zo ku ku zo mu taru akan wata kalma daya daya wanda idan kun faɗi wannan kalmar sawa'in bainana wa bainakum mu da ku mun zama daya kaka kalmar take he fasalar ta zo Allah na abu da illallah in ce la ilaha illallah wala nushrika bihi shay'an kar mu bauta wani sai Allah kada mu hada Allah da wani wala yatakaza ba'dna ba'dan arbaban min dunillah kan wadansu a cikin musulunka rukun wadansu a matsayin uwayen gida ko kuma kishiyoyin Allah to wannan kalmar da ita ce Allah ce wasa biha Ibrahim bani da wannan kalmar tauhidin ce annabi Ibrahim yayi wasiya zuwa ga ƴaƴansa su waye ƴaƴansa annabi Isma'il da annabi Ishaqa da kuma jikan shi wa Yaqub domin an ce annabi Ibrahim yana raye aka aiki jikarsa lokacin da aka zo ake bashi albishir za a samu me ake cewa za a samu karin da kuma Allah madaukakin sarki a wani gurin ya kara cewa an bashi Isma'ila kuma an bashi wa Yaquba na eh, Isaka wa Yaquba nafila wato nafila ko kari shi da kenan a matsayin jika shi yasa aka ce tun da ransa aka yi wannan annabin Yaquba alayhi salam kenan ya ga jikan shi annabi shi annabi ‘ya'yansa guda biyu Ismail da Ishaka annabawa kuma ga ɗansa Ishaka ya aiki ɗa annabi wanda shi kuma shi ne baban annabi Yusuf da sauran danginsa. To shi ne Allah ce wannan kalmar tauhidin da ita ne Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni ga annabi Ibrahim ya yi wasiya ga ‘ya'yansa Ismaila da Ya- da da- da Ishaka sai aka jikarsa Yaƙubu saboda mi jika yana ɗaukar matsayin ɗa ne amma a ƙasar Hausa kaga ba haka bane ko sai ga jika ga namiji yana cewa matar shi wadda jika shi ko kuma kaka tana cewa jikanta mijin kaga wannan kuskure ne maguzanci ne saboda da jika matsayin da ne jikan ya kaɗi ya kace bai kamata ka ɗauka a matsayin mi matarka ba masu bin wa'ancin masu zan kunne kuma alkace mata shari shari ya ne wajen jika shi Allah ya sauke to shine Allah da yace Annabi Ibrahim ya wasiya ga banihi ƴaƴansa an san su wane ne Isma'ila da Ishaq sannan da wa Yaqub yawa har ma jikansa wasiya akan wannan kalma yace ya baniya ya ku ƴaƴana da ɗiyan da jikan duk sun shiga sun shiga cikin baniyakin yace inna Allah astafa lakum ad-dina hakikan ku sani Allah ya zaba muku addini Allah ya muku mi babban zabi da ya zaba muku addini na musulunci inji Annabi Ibrahim yana magana da ya'yan shahada jikansa a ciki yace dan haka abinda nake muku wasiya akai fala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku yarda ɗayan ku ya yarda ya mutu face yana mai meka wuya zuwa ga Allah yana mai tabbatar da tauhidi yahu annabawa ne su kai magana musulunci ai gurin wani ya ce gida ne idan ana magana musulunci aka ce wannan annabi ne an kare amma wata irin wasiya yake musu dawwama akan aqida dawwama akan tauhidi wanda shike da wahala so da yawa idan ka diba za ga mutum kaman yana da addini amma wani al'amari idan ya zo sai ya saki addinin saboda wata maslaha ta duniya yana da aqida amma idan ya shiga halin kunci ko da wadata sai ya ajiye aqidal a gefe guda musamman irin halin da muke ciki a yanzu ga ka ana ce maka ustaz sai ka ɗanyi kwaɗayin ka shiga cikin harkar siyasa ka samu matsayi sai ga ana an karawa suna ruwa ko ya ganka tare da karuwai da 'yan daudu da makaɗa ɗaya suna ta sha wahala ko inda an tsaya nan mai sauki ne har da malaman tsubu da a ce maka ai wannan abin bai yi wa magiya ma gaskiya sai eh sai ka tashi tsaye sai ga eko da gaske ne da aka za a hau kujerar wani kuma ba zai saki aƙida ba a lokacin da yake cikin matsala sai ya samu matsayi sai har ka ce mai to wannan gurin waka ya hankali wane ma da ya zo nan gurin da bai tashi tsaye ba ka za a same sai ka ce sai bure ku samu mana irin malaman malaman na masu kai ɗan marabula wa irin wanda suke cankin na masu ka gani kaga ga aƙidar kana da ita amma ka zo wata gaba ka ɗan yi saku-saku na ita wannan shi ne abin da annabi yaƙo annabi ibrahim yake wasiya zuwa ga 'ya'yan shi ba wai don a yanzu ne yake roƙa musu allah su zamanto musulmi ba dawwama akan aƙida ingantacciya wannan shi ne abin magana da aka kai ma idan ka samu 'ya'yan ka rika musu irin wannan wasiya wallahi ku rike aqida ku rike tauhidi ku ji tsoron Allah ku bar kaza wannan shine abin da yace dukkan natijar kirki so da yawa inda matsalar take mutun na da aqida saboda neman maslahar duniya ko kuma maslahar ta samu amma wai dan yana ganin ba za ta iya zama ba ba za ka iya jagorancin al'umma ba sai da kulumboto sai da sihirce sihirce sai da malamai da kuma bokaye mai kokarin ne ya tsaya a gurin wa'inda ake cewa malamai wanda su ma idan ka diba ba malaman bane ba ana ma tunanin ya za su zama to musulmi tukuna saboda shirka suke suna bokanci yan cutar da suna malanta ne to wannan wasiyar da yake musu ba wai da yake ta fulata mutu na illa wa anta muslimun kar ku mutu face sai kuna musulmi sai kuna masu mai kauye a kal ka yarda mutuwa ta same ka sai kana mai tabbatar da hakikanin tauhidi na gaskiya kal ka yarda wata maslahar duniya ta sa ka jingine sunna da aqida a gefe guda ka ce wata kunumin ba da hikoman salihina ai daga baya ma tuba kaka ma Allah dabara Allah ba mashi wayo dan shine masanin Allahul guyub ne ba za ka ba Allah wayo sai ya canza kai ya kawo wani a madadinka ka riga ai wannan sunnar da mu aka fara ta ai da duk inda ake zuwa amma wada yake cewa yanzu ban da shi da yawa haka ne wallahi sai alfarin ai da mu aka kawo sunna amma yanzu ha da su ake rushe ta a lokacin da mutum ya fahimci suna ya zo yake bin malamin tsubbu malam ai aga an samu matsala suna ta sha wahala ka gani ko Allah da ya ganar da mu to shine yake musu gargadi kar ɗaya daga cikin ku ya yarda mutuwa ta same shi sai ya kasance daga cikin masu meka wuya 100% mana ya tabbatar da aqida da tauhidi shine Allah madaukakin sarki sai ta mi an kuntum shuhada sai Allah madaukakin sarki yake tambayar su yahudawa masu alfarin cewa su annabi ibrahim ma ya kasance akan addini ne na yahudanci shi ma yahudanci yayi addini irin nasu to shine Allah madaukakin sarki yake tambaye su am kuntun shuhadaa shin ko kun kasance kuna nan idan hadara yaqub yaqub al-maut a lokacin da mutuwa tazo wa annabin Allah yaqub mana lokacin da mala'ikan mutuwa ya sallamo masa ko lokacin da yaga ya kai gad da barin duniya shin kuna nan a wannan lokacin iza kala libanihi lokacin da ya tara ‘ya'yansa da jikokinsa yake ce musu mata abu na min ba'adi me kuke nufin rayuwarku a gaba mai za ku kasance kuna bauta bayan mutuwata kadiba can gurin wa an ce ya musu wasiya da kalmar tauhidi yanzu kuma lokacin mutuwa ya yi hallo ya tattara su yana tambaye su mata abu na min ba'adi shi hankalin shi baya kwanci sai ya gane ɗiyan shi da jikokin shi akan akida amma sai ga mutum yana alfahari da shi mai addini ne amma ba ruwan shi da baya shi ga shi ahlu sunna matar shi kuma tana zuwa gurin bokai kun bai damu ba ga shi da asuwaki da dagaggen wando da gemu amma a cikin gida kuma ina a matashin kanshi an sami laya a cikin dush haka inda ake dafa mashi abinci gurin zamansa kuma hankalin shi kwanci gane yake incinta ne ko kuma ga mutum shi yana addinin amma 'ya'yansa gara maguzawa da su idan an samu sabga a gidan su nemo bab manya-manya su hana mutane barci a unguwa kuma yana ba koyi bane wani yaren tare ne wanda ba koyi bane ba kuma yana alfahari da shi mai addini ne za ka sha mamaki waɗansu wallahi 'ya'yan shi su zo su ainihin sha shisha a ƙofar gidansa mana gano ba koyi bane zamanin sinitu yara zamani ne a yi yaran zamani ne Allah yake cewa kada ku zagi zamani ni ne zamani to kaga ashe in kace yaran ka yaran zamani ne kana nufin ɗiyan Allah ne su ba ko kuma kana nufin shi Allah da ce zamani ne shi ya hada shi da zamani shi ya halatta musu sakarci da lalaci to gaskiya ya kamata a tashi tsayin daka a kula da tarbiyya ta iyali mudiba annabin Allah ne da kanshi hankalinsa ya kasa kwanci yana wasiya zuwa ga 'ya'yansa akan tauhidi mutuwa ta zo masa hankalinsa bai kwanta sai da ya tara su ɗiyar da jikoki yake cewa mata abu dole min ba'di wai me za ku kasance kuna bauta bayan na bar duniyar nan sai lokacin da suka bashi amsar da ya gamsu ta koyi ce alhamdulillah kalu su duka suka ce ya aba ya kai babanmu na abudu ilahaka ka kwantar da hankalinka in dai mu ne muna nan akan bakanmu na bautar ubangijinka idan ma baka gane wani Allah muke nufi ba shine mi waila abaka wato Allah da shine annabin Ibrahim kallin Rahman ya bautawa na muna wasila Yaqub ne ashe ba ta Ibrahim ba shi annabi Ibrahim ya musu magana akan akida annabi Yaqub yana musu wasiya lokacin barin shi duniya me za ku bauta bayana suka ce za ku bauta ubangijin da ka kasance kana bauta a rayuwa ubangijin da annabi Ibrahim alayhi salam kakan babanmu kakanka kenan shi ya kasance yana bautawa ubangijin da isma'ila da kakanmu ishaqa suke bautawa wannan shine allah da zamu bautawa idan baka fahimci wane ne ba shine ilahan wahida allah kwara daya lokacin nan da koyo samu nutsuwa suka ce kun waranu lahu da shi muka mai kauya gaba daya Allah ka sa mu yi koyi da su sai Allah madaukakin sarki yace tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun yanzu Allah da ya zaro wannan sai ce to tilka ummatun qad khalat wannan al'umma ce wanda ta riga ta shude bai zamanto zai ishe ka alfahari da cewa ai kakanninka ne ba in ma kakanninka ne su sun riga sun yi aikin su sun shuɗe aikin da suka yi na gare su kai ma aikin ka akan ka yasa Allah ta tilka ummatun wannan al'umma ce ka duka ta riga ta yi aikin da ta tafi laha ma kasabat duk abin da ta aikata na aqida da tauhidi da biyayya su zuwa ga Allah ya tabbata nasu ne kuma a gare su sakamakon yake walakum ma kasabtum kuma sakamakonku yana nan yana jiran ku akan dukkan abin da kuka aikata sai Allah ta'ala ce wala tusaluna amma kanu ya'malun ba za ku tambaye mu dangane da abin da suka aikata ba su abin da suka aikata Allah madaukakin sarki zai musu hisabi akai kamar yadda su ma ba za su yi tambaya akan abin da kuka aikata ba abin nufi a nan gurin ko da kakanninka mutanen kirki ne in dai baka yi aiki irin nasu ba to karka rika alfahari da matsayinsu ba zai maka amfanin komi ba dan aikin da suka yi Allah maɗaukakin sarki zai musu hisabi akan aikin su da kai ma naka Allah zai ma hisabi akai inda a ce ni dan wane ne ko diyar wane zai ishi mutum a ranar kiyama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kira Fatima yana mata nasiha ba yana ta ki fanshi kanki a wajen Allah idan kina son wani abu na dukiya ki tambaye ni ko menene ina da shi zan baki amma a wajen Allah ba na iya amfana miki ko da sai ta zauna ta shanta ke ta ce babanta annabi ne shine Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma sai manzo Allah nuna mata wannan baya ci a ranar kiyama kuma ya tara dangin shi gaba daya yake ce musu wallahi ya ke wancan diyalwa ne ya kai wa da dan wani famikin shi makusanta gaba daya kaf ba wanda ya rage sai da ya kira suke cewa wallahi ku ban shigan ku a wajen Allah ni ba zan amfana muku komai ba ranar tashin alkiyama wannan shike nuna kai alfahari da aikinka ka san kai ne zaka fanshi kanka da kanka amma babu wani wanda yake dan kai dan uwanka da shi ko kuma gadon shikaci ko kuma ya daga cikin jinin gidanku ne shi babban mutum ne mai matsayi ne waliyin Allah ne wannan ya ishe ka ranar tashin alkiyama wannan babu shi ranar alkiyama rana ce wanda duk wata huda da alaka an yanki da ba ya da alaka da mahaifin shi sai dai in akwai wani abu da za a musu hisabi aboki ba shi da alaka da abokinsa dan ran nan Allah ce wata qatalmi asbab duk wata dangantaka Allah ya yanke ta shi yasa idan ma za ka yi dangantaka mai kyau shine ka yi aboki na gari wannan shine wanda Allah madaukakin sarki zai sanya abota tana na tashin alkiyama shi yasa Allah ta'ala ce al-akhillahu ni al-akhillahu yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin wannan ita ce dangantaka da ba ta yankewa al-akhil duk waɗanda suke masoya juna abakan juna ranar tashin alkiyama za a gan sashen su suna gaba da juna sai dai waɗanda suka gina abota akan mi akan tsoron Allah wannan sune ba za a yanke musu ba aboki dalilin shi aboki zai shiga aljanna ta hanyar samun ceton da Allah madaukakin sarki zai bashi cece shi da uzurin shi da yardar shi amma ya zama yana da tauhidi kamar yadda diya daga cikin abokai kuma su ne za su kai ka wuta za ga mutum yana cizawa tsaye yana nadama yana cewa ina ma ban riki wani a matsayin aboki na ba wallahi shi ya batar da ni shi yasa kace ganin galibi dan ka mutum yana cin sigari aboki yasa shi a wani daren sallah ne kawai aka zo aka ce da Allah kai kamar yawa kai da Allah ja kawai sai dan ja daga nan shike da sai zo zace haka shi sha ma diya baka suke sa mutum ya sha ba a karan kanka baka ke farawa ka zo ka zo na suna da ta kai yare namu a ce yoya ka ce yoya ne ni fa wani abun ba sai a ta haba da Allah kai ba karka yawa mana sai a mai kama kai kuma kai da ganin to karka yawan kawai sai ka fara da daga nan shi kenan ka fada ka fada refundar ni'imar da Allah ya baka ta hanci ka shaƙi iska ka mai da ta zama shafama daga mutum yana bulbulo hayaki daga hanci kamar tsohon mutum kuma yana ga yayi waye galibi wannan matsala ana koyar da ne ta bangaren abokai haka kuma zina ta bangaren mata ta bangaren maza shi yasa idan zaka yi aboki ka san waye abokinka a rajulu aladina khalilihi ko wanda da adukum man yukhalilu ka san waye abokinka wa kullu qarinin bil maqarini yaktadi duk aboki za a gani malamin tali yake ta alam mari la tasal wa absir qarinahu idan mutun ya zo bako kanka tambaye waye shi jira za ga abakan shi eh abokan shi za ga ta hanyar abokan shi za ga ne in mutumin kirki sai ga ustazai suna zawa wanda yana nan ce yana ciki idan kuma ba mutumin kirki ya ga masu bakin baki da bakar kafa ai kun gane su ko su za su suna neman shi ta to ashe shi ma boss ne haka ne haka malam ya ce kada ka tambaya an kaga mutum ya zo abokan sa ido ka gasu waye abokan shi ta hanyar za a gane waye shi Allah ya sa biya abokai na gari Allah madaukakin sarki ya ce وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقالوا سيسو يهوداوا da kuma kiristoci suke ce Adam sallallahu alaihi wasallam kunu hudan aw nasara kai ma ka zamanto kana kan aqidar yahudawa wannan ita ce aqida ingantacciya inji su su ba kiristoci suka ce ka zama akan aqidar kirista ma'ana da saru idan kai haka ne ta hata dubu ka samu daidai ka samu shiriwa a lokacin nan ne ka zama to addinin ka ya zama na gaskiya sai Allah ce kulka gaya musu bal magana ba haka take ba idan hal ana neman hanyar tafarki madaidaici shine millata Ibrahim Hanifa tafarkin annabi Ibrahim wanda shine tsayayyen tafarkin da bai karkata zuwa gami zuwa shirka ba domin su shirka suke a wannan lokacin shi kuma annabi Ibrahim alayhi salam Allah ya ce wa ma kana minal mushrikin bai kasance daga cikin masu wa Allah shirka ba sai Allah ya ce قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون idan muka kalli wannan aya ubangiji ta'ala ya shiryar da muminai akan imani da abin da ya saukar da dukkan annabawa da manzanni ubangiji ta'ala ce kulu ka ce musu amanna billah mu mun imani da Allah wannan ita ce aqidar mu sannan wa ma unzila ilaina mun yi imani da abin da aka sauka a gare mu shine mi alqur'ani wa ma unzila ila ibrahim mun kuma imani cikakken imani da abin da aka saukarwa annabin Allah ibrahim wanda shine mi sufi ibrahim wa imma nawa ne imma nawa ne gaba ɗayansu dai mun imani da cewa sabkakku ne daga Allah sannan kuma mun imani da abin da aka saukarwa isma'ila da ishaqa da yaquba wal asbat da kuma ƴaƴan dangi ko kuma jikokinsu duk abin da aka saukar musu a matsayinsu na annabawan Allah mun yarda da wannan abin sabanin su waɗanda suke addinin yahuda ba su yarda da abin da aka saukarwa kiristoci ba su kiristoci ba su yarda da abin da aka saukarwa da yahuda ba buku mun yarda dukkan abin da aka saukarwa wannan annabawan wa ma'uta ya musa wa isa mun yarda da abin da aka saukarwa annabi musa na attaura shi annabin Allah ne manzo ne na Allah kun a tura littafin Allah ce hukuncin Allah ne a cikinta wa isa mun kuma yarda da abin da aka saukarwa da annabi isa alaihi salam shine linjila ta girkin fa ba wannan da ake kiranta ne botus tawo da me ake cewa assignment to tawo ba a ita littafin Allah ce sabkakkiya ce daga Allah abinda ke cikin ta kuma shari'ar Allah ne amma wannan linjila ta zai ashar holiya ne wallahi karka karanta za a gane shar holiya ne shirme ne a ciki kawai kuma kai ma yanzu idan ka dauko ta fa ka je ka diba wasu tsare-tsare ka dan kara ba za su gane ba sai a zo kawai a ta karanta ana ta biya waka haka muku wallahi da ka bata wasu yaro karmi zai ce maka sama yake in ka sa shi kasa a littafin mu ba ka gwada ka gani da ka darraba barna a cikin littafin Allah Allah baya barinta yaro karmi zai ce wannan abin ba daidai bane ka gyara shi amma su ina kullum kawai in an kara shi daidai ne Allah ya sauke to mun yarda abin da aka saukowa annabi Musa da Isa alayhi salam wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim da dukkan abin da aka saukarwa annabawan da suka zo daga ubangiji subhanahu wataala na daga cikin aqidar mu musulmi al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam farriqu bayna adin minhum ba ma bambanta tsakanin ɗaya daga cikin annabawa mu ce wannan mun yarda shi wannan mun yarda shi ba wannan aqida ce wanda take tasu amma mu ta mu kowanne mun yarda shi sai dai mun yarda da cewa tilkar rasulu faddalna ba'dhum ala ba'd فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات wannan kawai shine bambancin mu da su mun san dukkan annabawa ubangiji ta'ala ya ce mun fifita tsakaninsu ma'ana a junansu wajen falala wani annabin ba ɗaya yake da wani ba mun ɗora wasu ɓangare a kan wasu ɓangare ta fuskar daraja daga cikinsu mafiya daraja su ne mi ulu azamin rusul wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa bin maryam a ga wannan wa'in kacewa wani zana mana ulu azam kaka aiki fa amma an kace gaya maka sunan yan balo na cikin kwalab kaza bar su a kowane duk sai gaya maka manya-manya wallahi ya da ce su ya gaya maka wana shekara kaza shi ne je kwallo a raga wani abu ne mai sauki ga matasa mu a yanzu amma kace da Allah zana mana ulu azam da su zai ga ya har sosa kai bai sani ba wallahi ya kamata abun kunya ne a ce musulmi a tambaye shi annabawan da Allah ya aiko wa'inda suke sun zo a cikin alkur'ani ma bai san ko nawa bane balle har ya zana su kuma wannan mafi yau magamagarin matasan haka ne a yau ba su sani ba ba su ma da niyyar sani wanda alkur'ani ya nassanta sunansu karara ba wa'inda ba a bayyana ba wa'innan kadai yau in kace zaka tsare kan titi duk matashin da ya zo mai suna ke ce ibrahim ko musa da ala ula azamin rasulullah ne sai ga ya fara so kai to an ce akwai wadansu annabawa a cikin ka bashi ma danka cike ce an ce ko 25 ko kaza da ala suwa ne ne amma akwai azarar momi fa akwai masu kawo maka ayar ma gaba daya sai dai nadir ne yan kaɗan ne to da ala mu dage mu zaman to da yawa mu dage mu zama da yawa to Allah madaukakin sarki ya fifita wadansu akan wasu shi yasa Allah ta'ala ce daga cikin sa akwai mi man kallama Allah akwai wanda ma ya zance da Allah direct shine wa annabi Musa alaihi salam to haka mu ba ma bambanta kowanne annabi dukkan su annabawan Allah ne kuma mun imani da su mun yarda da su mun yarda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine limamin su shine cikakken annabawa kuma Allah ya bashi daraja da ta fito kowa a cikin su dan su ma sun sallama haka Allah madaukakin sarki yace wa ma'utiyar nabiyuna min rabbihim mun yarda da abin da aka saukarwa sauran annabawa da suka daga ubangijin la nufariqu baina adamin ba ma bambanta tsakanin ɗaya daga cikin wa'annan annabawa da aka zana da wanda ba ba abace su ba duka annabawa ne da Allah bin iman da su wananu lahu muslimun kuma mu ga Allah ne muke meka wuya da shi muke yarda da shi muke tabbatar da aqidar mu da tauhidin mu sai Allah ya ce fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim yanzu ubangiji ta Allah ce fa in amanu idan su ma yahudawa da kristoci da suka kira ka akan addininsu in har sun yi imani bi musulma amantun bihi da wannan kwatankwacin abin da kai yarda da shi in su ma sun yarda faqad ihtadaw haqiqa sun shiryu in ku ba su yarda ba ha sun bace ko to sun bace wa in tawallaw idan har suka juya baya ba su yarda da irin wannan abin da kai imani da shi na annabawa da littafansu ba fa inna bawon fi shiqa ka sani cewa suna cikin tabewa suna cikin sabani akan abin da yake na gaskiya al'amuran su ya sabawa daidai sun kuskurewa daidai kuma sun bace amma makircin su kullukullansu kutun gwilarsu fa sa yake fi kahumullah da sanin Allah zai tsare ka da shirin su kenan kadda ka ji tsoron su balle ka bi su ai galibi mu yanzu muna bin su ne dan muna tsoron su ko to mu ma inda zamu bi Allah kin fa sa ka fi da humullah da Allah zai isa mana akan makirci su amma a yau in kace a bar wayancan mutanen a kama Allah daidai wani ganin ka samu tabuwa ma ya za a yi wanda rayuwar tamu su suke mana kaza su suke mana kaza duk ni'imomin nan da Allah yake yi bai san da su ba mu Allah ya gaya mana wa bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da kuka gani na jin dadin rayuwa kuna morewa da shi daga Allah ne amma idan an tashi su kuma shugabannin sai su mana gori sai ai su suke bada kudi da muku kwalta su suke gida muku lakwal su suke kaza ah yo kayan mu ne suka sace fa wallahi kayan mu ne suka sace fa ai ne fa in sun isa su dakata kan su dauki arzikin mu magani in za su rayuwa ka gani su zo su kwashe mana arzikin kasa su yi dan suna tsunguya mana suna dan gina mana kalasoshi da menene sai a ce kawai cikin dole sai mun bi su wallahi ba za mu bi su ba Allah ya cancanta kawai abi da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka Allah madaukakin sarki yace idan suka juya baya ba su yi imani ba ka sani suna cikin sabanin gaskiya suna cikin bata da tabewa amma da sanan Allah zai kare ka daga sharrin su domin Allah madaukakin sarki shine mai ji kuma shine masani sai Allah ya ce shibghatallahi wa man ahsanu min Allahi shibgha wa nahnu lahu abidun ubangiji ta'ala ya ce wannan kalmar tauhidi wannan akida wannan imani da annabawa da abin da aka saukarwa annabawa gaba daya subghatallahi wannan shine addinin Allah fitratullahi lati fatara nasa alaiha wannan shine addinin Allah wa man ahsanu min Allah subgha wane ne mafi kyautata addini saboda addinin Allah babu shi duk wata hanyar da zaka bi wanda ba hanyar Allah ba hanya ce wanda take karkatacciya lalatacciya wanda ba ta hudda ka daga cikin damuwa da kunci a duniya barantana a lahira Allah yace ku ce wa nanu lahu abidun mu dai shi Allah nan shi kadai gare shi ne muke bauta sai Allah yace qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun ubangiji ta'ala yace wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul ka ga musu ya rasulullah atuhajjunana fillah yanzu kuna jayayya da mu ne akan sha'anin Allah alhali kun sani wa huwa rabbuna Allah madaukakin sarki daya dayan nan guda daya shine wanda yake mahaliccin mu mai renan mu shike kula da sha'anin mu gaba daya kuma shine mahaliccin ku walana a'maluna wa lakum a'malukum ayyukan mu na gare mu na aqida da tauhidi kuma ayyukan ku na gare ku na shirka wala da lahu mukhlisun mu da gare shi ne muke tsarkake ibada mu subhanahu wataala sai Allah ta'ala ce am taquluna inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbata kanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu am illah wa man adlamu mimman katama shahadatan 'indahu min Allah wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun ubangiji ta lati amta qulun ko kuma zaka ji suna fada da bakunan su suwa wayancanan ka dai yahudawa da kristoci a bakin su suke cewa inna ibrahim wai ku sani annabi ibrahim din ma da ake magana da annabi isma'il da annabi ishaq da annabi yaqub da ƴaƴansu irin su yusuf da sauransu dukkan su kano hudan sun kasance akan addinin yahudanci ne auko kuma kaji su ma kiristocin suna zanarwa suna cewa lalle ku sani ibrahim da isma'il da ishaq da yaqub da su yusuf gaba daya sun kasance akan addinin nasara idan sun faɗa haka Allah ya ce kul ka gaya musu a antum a'lamu amillah ku ne mafi sani ko kuma Allah Allah shi ne masani ba su ba Allah ya ce ku gaya musu wa man azlamu ba mafi zalincin kai duk duniya sama da mutumin da ya samu ganshi mai manka ta ma shahadata min inda Allah wanda ya ɓoye shaidar da yake tare da ita shaidar da ke da akwai a hannun shi kuma min Allah shaida ce wanda ta zo daga Allah duk duniya ba mafi zalincin kai kamar wannan wanda ya san abu kiri da muzu kuma a cikin nassin alkur'ani amma sai zo ya ɓoye abin wannan ya yi koyi da yahuda wanda suka ɓoye shaidar gaskiyar da ta zo daga Allah kuma tana hannunsu Allah ce ba mafi zaluncin kai kaman wannan wa mallahu bi gafilin amma ta'malun lalle Allah ba mai mantuwa bane kun ba mai rafkanuwa bane dangane da abin da suke aikatawa zai saka ya musu da kyaukyawar da mummunan sakamakon da suka aikata yanda Allah madaukakin sarki ya kayyata su da wannan magana a guri daban-daban kamar yadda Allah ta'ala ke ta ma kana ibrahim yahudiyan ما wala كان nasraniya إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن ولكن كان حنيفا مسلما Mm.
وما كان من ubangiji ta ce المشركين ba ka da ibrahim yahudiyan wala nasraniya annabi ibrahim bai yi addinin yahudanci ba cikin suratul ali imran ko ba kuma addinin kiristanci yayi ba walakin sai dai abin da yake na gaskiya annabi ibrahim da ƴaƴansa annabi yaqub annabi isma'il da ishaqa da yaqub da hasu yusuf Allah madaukakin sarki yace mutane ne masu meƙeƙen addini kuma musulmi ne su ba yahudanci suka yi ba walakin kana hanifa muslima mutum ne mai meƙeƙen addini bai da karkata zuwa ga shirka kun musulmi ne wa ma kana min mushrikin bai kasance daga cikin masu shirka ba shi yasa Allah madaukakin sarki yace huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha وسماكم المسلمون من قبل وفي هذا kenan wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi addini irin nata irin sa annabi Ibrahim da sauransu to Allah madaukakin sarki ya ambace su ne da sunan musulmi tun gabanin zawwar alqur'ani yanzu kuma a matsayin al'ummar da take da addinin tauhidi haka Allah madaukakin sarki ya ce fi haza a cikin wannan zamanin a cikin wannan karnin Allah madaukakin sarki ya kira ku da wa musulmi da haka waye kake ce ni musulmi ne wallahi darajar ce babba ka bar boyewa ka daina nuna kai musulmi ne. duk inda aka je ka ce mu musulmi eh kai alfahari da wannan idan a cikin musulmin ne ka ce mu ahlus sunna ne eh mana ba boye ba nugu-nugu wallahi karka rika jin kunyan ka bayyana kai ahlus sunna ne amma kuma kai ya zama a baki fa da ana samun matsala da an zo ga ha, ka san kun gaban mu ahlus sunna amma idan an zo wajen aiki fa sai ka zama ahlus sunsani ba sunna din to na an samu matsala ya zama to sunnar ka tana bayyana a aiki da gabobinka da ɗabi'unka da maganganunka gaba ɗaya sunna ne ɗari bisa ɗari idan ka je cikin waɗanda suke musulmi kenan waɗanda ba sunna ake ba idan ka koma waɗanda ba musulmi ba duk yanda aka kai aka kawo ka nuna kai musulmi ne kamar ɓoye ba na kwanaki na bada tarihin wani bawan Allah da ya musulunta a cikin kasashen turai da ba musulmi bane shi to yanzu sai aka kore shi daga inda yake aiki yanzu sai ya zo yake tare da musulmi to wata rana sai ya ji wani guri ana neman masu diplom irin nashi sai ya kai aji to ranar za a yi jaraba sai ya zo ke gaya wa 'yan washe musulmi to ku samu cikin addawa dai wanda suka bashi musuluncin ku samu cikin addu'a dai da muka ajiye da sama guri kaza an ce yau za a mana jarabawa kasan su kuma tsarinsu a turai na daga cikin abin da za a tambaye ka cikin jarabawa bayan tambaye ka sunanka da menene sai an tambaye wani addini kake ko sai da ya kama hanyar jaraba sai waɗannan suka bashi musulunci da yake wasu masu rauni ne sai kai wallahi a samu wani a ce mishi in an tambaye shi waye shi kai ya ce musulmi ne shi ya ɓoye shi kuma saboda san musulunci da san jarumta da ya musulunta ma kun san wa shi sunan shi ya zaɓi suna umar umar yana jin tsoro ne yana shakkar abin da yake kai ne kowa ko ya yi da zai hijira amma shi mutuwa yake tato duk wanda yake gade yana son matan ta yi ta kaba wasu da yi ɗaya mana ma haɗu a bayan dutse aka ce a bi shi a gaya mishi idan an tambaye shi game da addini kai ya ce shi musulmi ne kowa ya sa su tausaya mishi ne wasu ke ya za ki tausaya mutumin da yake bin alkur'ani da sunna wala mutumin da ya kama Allah ka ji da sun shi ka tausaya ma kanka ne da aka bi shi aka yi katari shi an- wanda ya bi shi ya gaya mai an je shi ku ya shiga sal an rihe yanzu da aka zo wajen jarabawa sai aka tambaye shi bangaren addini ya ce da shi addinin kirista yake amma ya bar addini nan na kirista a karan kan shi da bukatar shi ba don an tilasta mashi ba ya koma addinin musulunci shi yanzu musulmi ne aka ce tuwa sunanka da ka dawo addinin musulunci ya ce suna na umar kawai shi kenan sai aka cika aka yi sai aka shaka shi aka ce wannan ya ci saboda waɗanda suke jaraba masu ilimi ne babban da ke jagorancin imtihan kin ko jaraba yace shi wannan gurin guri ne wanda ake bukatar wanda zai yi wani abu wanda mutum ne ba mai ja da baya ba wanda in ya tashi abu zai yi shi sak ɗaya kenan to wannan mutumin da ya tashi barin addini ba tirista sak ya koma addinin musulunci kaga irin su kenan yace kuma guri ne wanda ake son mutum jarumi ba rago ba shi kuma wannan sunan nashi mai wannan sunan a musulunci in ana magana jarumai sai an kawo shi to da aka wani shi jaraba ta kare je ka kawai kai kashi shi ke aka ba shi takardar shi kawai aka yi sun yankwantara ya sa a jiwu shi wanda ya je ya gaya mashi kai ya ce shi musulmi ne ya dawo ya ce wallahi mun je ya shiga suna cikin darura sai gashi ya zo da fara da farin ciki da murna sai gashi ya gwada musu takarda ai Allah ya bani wannan abu ce muku hal an bika an ce a gaya ma dan karka je hallau ka ce dama an kore ka ka je ka ce kai musulmi ne kai yace ai da wadanne na ci wannan abin da kowace kalin ce da shi ne na samu jarabawa kawai da na ce ni na bar addinin kirista na kuma musulmi kuma suna na umar aka ce a shi kenan ta kare abin da sanaka muku wannan wallahi ka bar ɓoye aƙidarka kuma ka bar ɓoye musuluncinka duk halin da ka shiga karka ɓoye idan kana tsammanin akwai wata daraja a duniya da za ka iya samu idan ka saki hanya wallahi wannan shirme ne tsaya a matsayinka na mai gaskiya na mai addini na musuluncinka ya ce ka yi kaza ko ya hana ka yi kaza in za ka rasa ka rasa in za ka samu ka samu ba za ka taɓa barin wata haram ƙwara ɗaya ba sakamakon jin tsoron Allah da biya ga Allah sai Allah ya arzuta ka da halal sama da ɗari sakamakon barin wacan matsalar da ke da akwai yaya za ka yi da Allah dai shi ne matsalar daman galibi Allah ba musan shi ba Allah ba musan shi ba fasara ba ba shi ba ka zara Allah haka kadar hiko yake tawa kadar ta riga wata ai ba haka ce fasara ba kamar mutane ba su san girman Allah ba cancanta girmansa ba su kaddara Allah a cikin zuciyarsa da cancanta kaddara shi ba shi yasa kawai ake samun matsala a rayuwa to Allah tabbatar da mu akan gaskiya to shine Allah madaukakin sarki idan muka tsaya umallahu bi ghafila amma ta'malun ubangiji ta halace shi ba mai mantuwa bane ba mai raukanwa bane dangane da abinda bayansa suke aikatawa zai kuma sakawa mai ayyukan alheri da alheri mai aikata shari da shari Allah sa mai aikata alheri sai Allah ya ce tilka ummatun tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ubangiji ta halace tilka ummatun wayannan da aka zana kuka ji daga cikin annabawa al'umma ce da kalkala ta riga ta zo ta yi aikinta ta shuɗe laha ma kasabat na gare su abin da suka aikata na ayyukan alheri walakun ma kasabtun ku ba na gare ku abin da kuka aikata bai jazikun bihi ubangiji ta ala zai sakan ya muku da shi Allah ya ce wala ta sa'aluna amma kanu ya'malun kada ku tambaye mu dangane da abin da suka aikatawa ba za ku tambayi abin da suka aikata so ba za su tambayi ba abin da kuka aikata kowa tashi ta hushe shi ne Allah ta'ala ya datar da mu ya tabbatar daga daga mu akan aqida ingantacciya akan sunnar ma'aikin sallallahu alaihi wasallam abinda muka yi daidai Allah ka ba mu lada kuskuren Allah gafarta mana subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh